نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التشهد في الصلاة كان يحيى عن مالك عن ابن شهاب وعروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد النقاد أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم باب التشهد في الصلاة malam ya ce wannan babi yana magana dangane da wato lafazi na tahiya wanda ya kamata mai sallah ya yi amfani da shi a lokacin da ya zauna bayan ya yi raka'o'i guda biyu zai yi tahiya sannan kuma da ita kaifiyar ita tahiya ɗin haddatsani ya haya an malikin Ubaidullahi ya ce, Babanmu ya haya bunu ya haya allaitsi, ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an ibini shahabin, shi kuma ya jiyo daga ibini shahabin zuhuri, an urwa ta bini zubair, shi kuma ya jiyo daga wajen urwa ibini zubair, an abdurrahman bin abdin al-qari shi kuma ya jiyo daga Abdulrahman ɗan Abd al-Qari wanda yake wato yana daga cikin fami ɗin ƙara wato alƙara fami ce daga cikin Khazraj an gane annahu sami'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa huwa 'ala al-minbar yu'allimu an-nasa at-tashahhud haƙiƙa wannan abdulrahman wanda yake fami ɗin ƙara ya ji umar ɗan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi alhali umar ɗan khattab yana zaune akan mumbari yana zaune akan mimbari na masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu a zamanin halifancinsa yu'allimun nasa tashahuda yana koya wa mutane wato yanda ake tahiya wato wata rana umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya ce da tabi'ai da kuma waɗansu ragowar sahabbai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara cewa suna da rai a wannan lokaci ya yi shela cewa dukkan wanda yake so ya koyi tahiya to a haɗu da shi a masallaci yau a koya mishi wato yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake tahiya To Umar ɗan Khattabu da mutane suka tattaru a cikin masallaci da sahabbai da tabi'ai, to shi ne zai koyar da su tahiya. Shi ne Umar ɗan Khattabu radiyallahu anhu ya ce, Ƙulu tahiyyatu lillahi zakiyatu lillahi tsayibatu salawatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wato Umar ɗan Khattab ya ce wato tahiya shine ku faɗi wannan attahiyatu lillahi wato daɗa ɗan gaisuwoyi sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wato gaisuwa a lokacin jahiliya waɗansu za su zo su su ce muku an'im sabahan wani zai zo ya ce maka ish sana kaza wa kaza wani zai zo ya ce maka kaza da kaza to sai zamanto gaisuwa daga wannan wato daga wannan bi'ar ta sha bambam zuwa ga waccar bi'ar yanda ake gaishe da sarki a wannan garin ya sha bambam da yanda ake gaishe da sarki wato a a Nigeria ko a Kano ko kuma a Mali da makamantansu sai zamanto a tahiyyatu lillahi sai zamanto jam'i ce wato dukkan waɗansu gaisuwoyi waɗanda ake yi wa sarakuna to duka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wato ba tare da an ƙayyade da cewa gaisuwa ta iri na kaza ba gaisuwa ta iri na kaza ba an gane haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa attahiyyatu lillahi daɗaɗen gaisuwoyi sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala azzakiyatu lillahi sannan kuma ayyuka na gargaru waɗanda suke haɓaka wanda ladansu yake haɓaka ga mai su to dukkaninsu ana yin su ne don Allah subhanahu wa ta'ala sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a lillahi sannan kuma wato daɗaɗen maganganu da bawa zai faɗa tsakankanin shi da mahalicinsa su karatun alkur'ani su abin da ya shafi magana ce wanda take kyakkyawa da kuma wato daɗaɗan maganganu wanda bawa zai faɗa tsakankanin shi da ɗan uwansa bawa duka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wato ana yin maganganu ne kyawawa saboda neman yardar Allah saboda neman lada a wajen Allah as-salawatu lillahi wato hakanan kuma abin da ya shafi salloli na farilla da na filfili dukkaninsu ana yin su ne saboda neman kusanci a wajen Allah subhanahu wata'ala assalamu alaika aminci ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai girman daraja wa rahmatullahi wa barakatu. sannan kuma alkhairai na Allah subhanahu wa ta'ala da kyautatawar shi sun tabbata a gare ka. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, amincin Allah ya tabbata a gare mu, wato mu waɗanda muke yin sallah a cikin masallaci guda, tun daga limami har ya zuwa ƙarshen mamu. Wa ala ibadillahi salihina sannan kuma amincin Allah ya tabbata. akan bayin Allah waɗanda suke managarta a ko'ina suke a kowane lokaci. An gane ko? Wato lokacin da mutum yana addu'a kamar yadda wato malamai suka yi wato istinbatsi ta hanyar gurare da dama, wato yana farawa ne da kanshi da farko, sannan kuma sai ya biye ga iyayen shi. sannan kuma sai ya biya ga sauran mumine an gane ko kamar yadda ya ce ana assalamu alaina wato amincin Allah ya tabbata a gare mu mu waɗanda muke yin sallah a tare a wannan lokacin sai kuma ya ce wa ala ibadillahi salihin wato ibnu habib da waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan wato an tsago ta ne daga cikin maganganu addu'a ta annabi ibrahim da kuma addu'a ta annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Za ga annabi Ibrahim cikin suratu Ibrahima yana addu'a ya ce, Rabbana gafirli wali walidayya walil mu'mini na yau mai ƙumul hisab. Wato ya gabatar da kanshi da farko, sannan iyayensa sannan kuma mumine. Haka shi ma annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya ce, Rabbi gafirli wali walidayya waliman da khala baitiya mu'minan walil mu'minina والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله إنا تبتر وباب وان أبن بوتا وابسك چنچنتا سي الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنا تبتر وللي النبي محمد باوانين الله سننكم جكادانين الله نعم نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التهيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده مما بدا له فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه
وحدثني عن مالك ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi maula Abdullahi bin Umar. Nafi ya ce, Anna Abdullahi bana Umara, haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, kana ya tashahadu, ya kasance yana yin tahiya, fa ya ƙulu. wato yana faɗa a cikin wannan tahiya tashi yana cewa bismillahi wato yana buɗe ta da basmala an gane ko yana cewa bismillahi wato zan yi tahiya da sunan Allah attahiyatu lillahi salawatu lillahi zakiyatu lillahi assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu aminci ya tabbata akan annabi wanda yake mai rahama akan annabi na wannan al'umma ɗin. Wa rahmatullahi wa barakatu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, shahidtu Allah ilaha illallahu, wato na tabbatar na shaida ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah, shahidtu anna Muhammadar Rasulullahi, kuma na tabbatar lalle annabi Muhammadu jakada ne na Allah. يقول هذا في الركعتين الأوليين عبد الله دان واتو نافع yace Abdullahi dan Umar yana faɗar wannan tahiya a lokacin da ya zauna bayan yayi raka'a guda biyu na farko wa yad'u idza qada tashahhudahu bima badala lahu wato yana yin addu'a yana gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala bukatun shi idan ya gama tahiyar shi, wato shi ne yana yin addu'a idan ya gama tahiyar shi bi ma badalahu da abin da ya bayyana a gare shi, wato yana da damar ya roƙi duniya, yana da damar ya roƙi lahira, yana da damar ya haɗa tsakankanin duniya da lahira. ba kamar yadda waɗansu suke faɗa ba irin malama hanafiya suna ganin cewa bai dacewa mutum ya fita daga abin da yake cikin alkur'ani ko sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma ba kamar yadda waɗansu suke faɗa ba suna ganin cewa bai dace ba mutum ya roki duniya in ba lahira ba to yana dabale roki abin da yake so wato zaka iya roƙon duniya zaka iya roƙon lahira kuma zaka iya fita daga alkur'ani zaka iya fita daga sunna saboda wani bai iya bai iya larabci ba sannan kuma roƙon da zaka yi a alkur'anin da sunna din da aka ce baka fitan ba to duka dai haka ne tunda alkhairai na duniya da na lahira duka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ya roƙa ya roƙa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana duk abin da zaka faɗa a nan duniya abin da zaka roƙa in dai kyakkyawa ne ya shiga kalkashin hasana din nan wa fil akhirati hasana dan abin da zaka roƙa a lahira shi ma bai huce haka nan din fa idza jalasa fi akhir salatihi idan Abdullahi ɗan Umar ya zauna kuma a zama na ƙarshe, ta shahada kazalika aidon yana yin tahiya kamar yadda ya yi ta a zama na farko hallu, illa annahu yuqaddimu tashahuda sai dai cewa shi yana fara yin tahiya, bayan ya yi ta tsumma ya da'u bima badalahu, sannan kuma sai ya yi addu'a da abin da ya bayyana a gare shi. fa'iza ƙaba ta shahudahu idan ya kammala tahiyar shi, wa arada an yi sallima, kuma ya nufin zai fita daga sallah zai yi taslimatu tahlil to zai ce, Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Wato zai sake zai tittisa wannan, Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wato wannan malamai da dama wanda suke suka yi magana akan watsata al-Imam Malik sun yi magana sosai akan wannan ziyada din suka ce dan al-Imam Malik baya kanta to amma kuma gashi hadisin isnadi ɗinsa isnadi ne wanda yake kyakkyawa ba matsala akan isnadinsa saboda isnadi ne wanda yake na bukhari da muslim malikun nafi ne ibn umar wannan shine asahul asanid wajen al-imam al-bukhari wato an gane ko fa malikun annafi yana sayyidi wazida mali shafi'i fa ahmadi wato mafi ingancin isnadi shine isnadin da a wajen al-Imam al-Bukhari shine isnadin da aka ce a cikin sa akwai waɗannan guda uku akwai al-Imam Malik akwai Nafi'u Maula Abdullahi bin Umar akwai kuma Abdullahi dan Umar yace a duk duniya yace ba wani isnadin da ya kai wannan daraja yace in dai aka rawaito maka hadisi da wannan isnadin kamar a ce ka buɗe labule ne ka ga annabi yana magana saboda girman isnadin nan ya ce kuma shi ne ake ce da shi silsilatu zahab wato isnadin da ya hada wato mazaje masu tsada tamkar zinari ga al'imamu malik jabalul hifzi ga nafi'u maula abdullahi bin umar ko babu shi cikin nan ne akwai shi ko to ga nafi'u maula abdullahi bin umar wanda waɗansu daga cikin malamai suna fifita nafi'u akan ɗansa salim ɗan abdullahi wajen karfin hadda da kuma yarda da hadda shi annan kuma ga abdullahi da umar yadda yana daga cikin asabatul muksiru na fi riwayatul asar a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan shine wato asahul asanit an gane ko wa akharuna hakamu fardarabu لفوق عشر ضمنتها الكتب فمالك عن نافع عن سيدي وزيد مال شافعي وأحمدي وابن شهاب قال أنا علي an abihi au jaddihi au kaza ga shi nan dai cikin littafin wanda wato alfiya ta limamu suyudi an gane to fa idza qada tashahhudahu wa arada an yusallima sannan kuma sai ya ce assalamu alaikum an yamini sannan zai ce assalamu alaikum da ya bangaren dama summa yaruddu ala al-imami sannan kuma sai ya maido da sallama ga limami ya tsaya ya dan taka burki an gane ko ya ce assalamu alaikum fa in sallama alaihi ahadun an yasarihi radda alaihi wato idan wani a damar a hagun ɗinsa ya yi mai sallama shi ma sai ya mayar mai da sallama wato wannan hadisi yana nuna cewa ashe ma mu sallama uku zai yi in har ya zamanto a hagun ɗinsa da mutum guda to amma malamai suka ce wato wannan hadisi ala kulli halin in farada bi riwayatihi malikun to a cikinsa akwai wato abubuwan da ya sabawa ya ci karo da wato fatawa ta shi al-Imam Malik an gane ko yana daga cikin fatawa ta al-Imam Malik limami sallama ɗaya ce yake taslimatu tahlil an gane ko sannan kuma wannan shine ra'ayi na abdullahi dan umar shine ra'ayi na waɗansu daga cikin dai magabata wanda suna da ɗan yawa akan sallama ɗaya ake sannan kuma abin da ya shafi sallama uku ga mamu wato baici wani hadisin to ba na tunanin akwai waɗansu hadisai waɗanda suke goyon bayan wannan sallama guda uku da aka sai zama to sallama guda biyu ce limami ga mamu kowanne yana iya yin ta to amma dai wato a taslimatu tahlil wato wanda ta zo ta a hadisi na Abu Dawud suka ce ko da sallama ɗaya mutum ya fita daga sallah ya zama to sallama ta bi kenan ba wajibi ba ce na'am wa haddathani an malik an abd arrahman bin al-qasim an abihi عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات لله إذا تشهدت نعم إذا تشهدت م. نعم التحيات لل... نعم التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله م. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له م. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم نعم مشكبا نعم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهد نعم إذا تشاهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم to shikenan wato waɗannan hadisan duka tun daga na farko har ya zuwa nan muna ganin cewa dai ana kawo mana kalaluwan wato tahiya ce wanda al'imamu malik shi ya ɗauki tahiya ta umar ɗan khattab radiyallahu anhu wanda ita ce farko a wannan babe ɗin za mu ga cewa duk littattafai na malikiya inda za su zo su da lafazi na tahiya suna zauwa ne da shi saboda abubuwa kamar haka na farko umar ɗan khattab radiyallahu anhu lokacin da zai koyar da mutane ya koyar da su ne a saman mumbari yana kan mumbari na ma'aiki alaihi salatu wassalam sannan kuma daga cikin waɗanda suka halarci wannan koyarwa ta umar ɗan khattab akwai sahabbai wanda sun yi zamani da ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma sun ji daga ma'aiki alaihi salatu wassalam Umar ɗan Khattab ya koyar da mutane wannan tahiya. Amma daga cikin sahabbai ba a samu ba ɗaya daga ciki wanda ya tashi ya ce wa Umar wannan tahiya da ka zo da ita kayi kuskure ciki. Abin da ya tabbata daga annabi kaza da kaza da kaza ne. Wanda wannan shi ne ake ce da shi al'ijima'u sukuti. Wato na mutum ya yi magana kun ce kun yarda ko ba ku yarda ba. Da ya zo shi da ya yi magana ya ƙare babu wani wanda ya tanka. Kowa ya shiru. to wanda yana nuni akan duk waɗanda suke zaune a gurin nan sun yarda da wannan maganar an gane ko to shine waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan tahiya ta Umar ɗan Khattab a matsayin kusan ijma'i take ijma'i ne wanda yake sukuti akwai al-ijma'u sukuti shi yana zamantowa hujja ne a wajen waɗansu daga cikin malaman usul amma baya zamantowa hujja a wajen waɗansu daga ciki an gane kamar yadda a tawfiqud dimni yana zamantowa hujja ne waɗansu kuma suna ganin cewa ba hujja ba ne an gane ku sannan kuma al'amari na biyu a dandazo na jama'a yanda suka amshi wannan tahiya ɗin ta umar ɗan khattab radiyallahu anhu to yana da kwai tasiri sosai kan wato iltifatin al'imamu malik zuwa gare ta al'imamu shafi'i shi kuma ya ɗauki tahiya ta abdullahi ɗan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wanda ita kuma tana cikin sayo musulun wanda ita a tahiyyatul mubarakat ce sai kuma al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ali suna wani jama'a da shi da al'imamu abu hanifa su kuma sun ɗauki tahiya ta abdullahi ɗan mas'ud wanda ita kuma tana cikin bukhari da musulun wato waɗannan su ne dai ala kulli halin a takaice maganganu na malamai ɓangaren abin da ya shafi tahiya sai kuma ɓangaren abin da ya shafi faɗar assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu da kuma ɓangaren assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatu za mu ga cewa akwai bambanci tsakankanin faɗar assalamu alaika ayyuhan nabiyyu da kuma faɗar assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatu to malamai waɗansu sun yi jam'in tsakankaninsu wato ana cewa assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana tare da sahabbai yana duniya to amma bayan ya bar duniya bayan ya kaura sai suka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu waɗansu daga cikin malamai ku suka ce a'a almashhuru wannan ijtihadi ne na wato waɗansu daga cikin marawaita ɗin irin su Abdullahi dan Umar abin da yake su suna ganin cewa tun da dai annabi lokacin yana da rai suna ce assalamu alaika yanzu bayan ya bar duniya sai su ce assalamu alal nabi amma abin da aka yi ta aikatawa a zamanin annabi shine assalamu alaika to wa khairu wato wa khairul quruni shine qarunan nabi alaihi salatu wassalam abin da aka faɗa a zamanin shi shi za a ci gaba da faɗa ila akhirin duniya wato halin zuwa ƙarshen duniya wannan shine dai sabani na malamai wanda ala kulli hal a takaice kenan na'am نعم وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع مولى بن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعته أيتشهد معه في الركعتين الأو- نعم في الركعتين والأربع نعم وإن كان ذلك له وترا فقال ليتشهد معه قال مالك وذلك الأمر عندنا ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik al'imamu malik ya tambayi wato malamansa guda biyu ya tambayi ibn shahab az-zuhri da kuma nafi' maula abdullahi bin umar ya tambaye su an rajulin da khala ma'al imami fi salati dangane da hukuncin mutumin da ya shiga sallah tare da limami wa qad sabaqahu al-imamu bi raka'atin alhali haqiqa limamin din ya tsere mai da raka'a guda to tambayar da ya musu a ya tashahadu ma'ahu fi raka'ataini wal arba'i shin lokacin da limami ya zauna bayan ya yi raka'a biyu da ya zauna yana tahiya da kuma lokacin da ya zauna bayan ya yi raka'a hudu yana tahiya ta ƙarshe to shin wannan mamu wanda wannan ba gurin zaman shi bane shin zai yi tahiya tare da limamin wa in kana zalika lahu witran koda wannan gurin zama din dangane da shi wannan mamudin mara ne ba ba ba ba ba, ba musannan bane ba shafa'i bane fa qala na'am liyatashahhad ma'ahu wato da Abdullahi dan Umar da Muhammad da da, da Nafi Maula Abdullahi ibn Umar da Muhammad ibn Muslim wato suka ce tahiyya tare da limami Kala al'imamu Malik ya ce wa huwal amru indana, wannan shi ne abin da ake yin aiki da shi a wajenmu, wato wa huwal amrul ma'amulu bihi indana, wato wannan shi ne al'amarin da ake aiki da shi a wajenmu, mu malaman Madina. Na'am.
نعم باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علق نعم نعم علقمة Mm, عن مليح بن عبد الله السعدي mm, عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه mm, ويخفضه قبل الإمام mm.
فإنما ناسيته بيده نعم بيد شيطانه Babu ma ya fa'alu man rafa'a ra'asahu min al'imam, wannan babi yana magana dangane da wanda ya ɗaga kanshi, ƙablal imami, kafin limami ya ɗago kansa, ma ya fa'alu abin da zai aikata. Wato, mutumin da ya yi garaje ya ɗago kansa daga ruku'i ko ya ɗago kansa daga sujada kafin limami ya ɗago, to yaya zai yi? shin zai koma ne ko ku a'a zai zauna ya jira su har su zo haddathani yahya an malikin abu muhammad bin amr bin alqamata ibn waqas al-laythi an malih bin abdullah sa'di an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala wato al-imam yahya ya zantar da ni shi kuma ya jiyo daga al-imam malik shi kuma ya jiyo daga muhammad dan amr bin alqamata bin waqas al-laythi shi kuma ya juyo daga Malih bin Abdullahi Sa'adi, shi kuma ya juyo daga Abu Huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Abu Huraira ya ce, Alladhi yarfa'u ra'sahu wa yakhfiduhu qabla al-imam, wato wanda yake ɗagowa kansa daga ruku'u ko daga sujada, wa yakhfiduhu ko kuma yake sadda kanshi zuwa ruku'u ko zuwa sujada. qabla al-imami kafin limami ya ɗago kansa ko kuma kafin limami ya kai kansa manzo Allah sallallahu alaihi wa abu ya ce fa inna ma nasiyatuhu bi yadi shaytani wato haƙiƙa makonkwadar kanshi ita ce a hannun shaidani yana jujjuyawa da ita duk yanda yake so نعم wato wannan shine abin da abu huraira ya fahimta duk wanda ya zamanto yana aikata abin da yake so kafin limami ko bayan limami to ha- makwankwadar kanshi a hannun shaidani ce take shaidan yana sa shi ya aikata duk abin da yake so shi shaidan din ba wai abin da Allah yake so ba na'am قال يحيى قال مالك في من سها فرفع رأسه قبل الإمام في يولا.
ركوع أو سجود Mm.
إن السنة في ذلك أيرجع راكعا أو ساجدا an yarja'a نعم أن يرجع نعم ما شاء الله أن يرجع راكعا أو ساجدا Mm, فلا ينتظر الإمام mm, فذلك خطأ ممن فعله mm, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه to shi kenan قال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخطب قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان al'imamu maliki ya faɗa ya bayar da fatawa fi man saha Mm, cikin hukuncin mutumin da ya yi rafkanuwa mm, farafa ra'asahu qabla al-imami ya dago kanshi kafin limami ya dago mm, zaton shi limami ya dago kanshi mm, kawai sai da ya dago kanshi daga ruku'u sai ya ga kowa a cikin ruku'u ko kuma lokacin da ya dago kanshi daga sujada sai ya tarar da kowa a cikin sujadar yake an gane ku mm, al'imamu malik ya ce inna sunnata fi zalika an yarji'a raki'an wato sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu cikin wanda irin haka ta faru da shi mm, shine ya koma ya yi ruku نعم in ya ɗago kanshi ya ga kowa bai ɗago ba to ya sunku ya yi ruku in ya koma ausa jidan ko kuma wato ya koma ya ci gaba da sujadar shi amma wala yantazirul imama ba zai ce ba to shi tunda ya iso bari ya jira limami ba zai jira shi ba a koma zai a zo tare da shi wa zalika khata'un mimman fa'alahu al-imamu malik yace yin hakan din mutum idan ya dago daga ruku'u ya tara ya ya ga cewa kowa yana cikin ruku'u ya ce bari ya tsaya har limami ya dago shi ya limami ya tarro shi ko kuma lokacin da ya dago daga sujada ya ga kowa a cikin sujada ya ce bari ya zauna har limami ya dago daga sujada wannan kuskure ne ga wanda ya aikata shi mm, domin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce sani dai kadai an sanya limami a matsayin limami don a dinga yin koyi da shi mm, don haka kada ku saba wa limami mm, kuma abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce wanda yake ɗagowa kan shi kafin limami ya ɗago kan shi ko kuma yake sadda kan shi ruku'u ko sujada kafin limami ya sadda ya ce inna ma nasu ya tuhu biye da shaitanin sani dai kadai mu kwankwadar kan shi ce a hannun shaitani yana ta jujjuyawa da ita yadda yake so shi yasa yake shi ma yadda yake so ɗin a cikin sallah bayan da allah ya ce ba alhamdulillah al'ilmu inda
to, ba sana